بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا عليم لا علم علمنا علما لا تعلم من الإجلال في القول والأمر في الذاكر والباحث بجاه دينك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله منا مع الله كلية بأول شام جاء وأسكون كراتك ومن المسلمين وأسعى البركة يوم شاء watan shawwal wadda ya zo daidai da hijiran Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam 1442 wadda ya muwafaka da 28 ga watan Mayu miladiya 2022 a inda ake cewa sun makanatin waƙi a cikin ma'arufa bi haɗibin to sannan sai wannan fada sananniya ya auku da hadib wadda shi hadib din ko hadib bin qais shine ake kiransa hadib dan qais a min bani umayya shine daga cikin kabilan bani umayya ne a bin zaid bin malik bin auf na kuwasi wa bainahuma wa bain harb samir na umi atsala tsakaninsu da harb samir wajen shekara 100 wa kana sababu hazihi al-qurub dalilin da ya haifar da wannan ya koka anna haɗiba kana rajulan sharifan sayyidan shi haɗib wata wani maɗaukakin mutum ne kuma shugaba ba ta ku rajulin min bani salaba sai wani mutum da kabilan banu salaba bin sa'ad bin zabayan ya zo masa fa nazala alayhi ya sauka a nan a wajensa suna inna hu gada yau mai ilasu bayan gari ya waye sai tafi zuwa kasuwa kasuwan kainuka fara'aku ya zidu bin haris sai ya zidu dan haris ya gansa almaruku bi ibn fashamin wanda ake kiransa da ibn fashamin wa hiya ummuhu ita fashamu mahaifiyansa ne wa huwa min bani haris bin al-hazraj shi kuma yana daga banu faris ɗan hazar ne fa kala yazidu da rajulin yahudin sai shi a yazidu ya ce ma wani mutum ba yahudi laka rida'i in ka sa'ata hazar sa'alabi in ka tufatar da wannan yin yawon to zan ba ka mayafi na fa hazar rida'ahu wa ka sa'ahu ka sa'atin sammaha min as-sut ma'ana in ya bige ma'ana kama a ce dubaransa ta baya zai ba shi wannan tufafi shine ma'ana ma'ana ya shabba shi da sa'alab ma'ana da yin yawa shine sai ce sai kuma ya mashi duka duka sami a hamina su wadda misali samma a hamina su ya jiyar da ita daga su a kasuwa da sa'alabi ya haɗibu sai shi sa'alabin da ya kira ce ya haɗibu ka sa'a da kuka wafada an bigi baƙonka an tozarta shi wa ahbara hadibu bizalika wa ukbira hadibu bizalika sai aka ba hadibu wannan labari ja ilayhi sai zo gare shi fa salahu man kasa'ahu wane ne ya bige shi din nan fa ashara ila yahudi sai nuni zuwa ga wancan ba yahudan fa daraba kul hadibu bisayfi sai hadibu shi kuma ya dauki takobi sai ya sare shi fa falaka hamatu shi ma ya fasa kansa ya tsage kansa biyu فعبر به فصحم حبر ابن فصحم الحبر فأكبر ابن فصحم الحبر سأكبى ابن فصحم العباد وقيل له قتل يهودين قتله القارب أن كشون بيهودي كما هادب يكشش فأسرع خلف هادب يي غوغاوا بين بيان هادب فأدركه يرسكش وقد دخل بيوت أهل يار باش بجدن جاننسا فلقي رجلا من بني معاوية amma sai ya haɗu da wani mutum ɗan ƙabilan banu ma'awiya faka talab sai ya kashe shi kaga ma'ana ya kashe wanda ba shi ya kashe mashi makasi ba sai yake cewa wala na da sababul lazi da ibn fashamun an ya haɗu da zalika yahudi to mu dai ba mu san dalilin da ya sa ɗan fas'amu ya motsar da ƙoƙarin wannan bai hudan aladar da sa'alabi fi duboyi da ya daki sa'alabu a duburansa fasarar alharbu nan sai yaƙi ta motsa bayan al'ausu wal hazarat tsakanin ausu da hazarat wa kana zafaru fi halil hazarat sai galaba ta zama tana wajen su hazarjiyawa a wa hazil yawmin min ashharu ayyamin wannan na daga mafi ɗaukakan kwanukansu وكان بعده عدة وقائع كلها من الحرب خالد to bayan nan duka misali auke-auken da ya gudana na wajen yakin haɗe wa manna hayo mu rabi to mafi burinta a wajen shine ranar yakin rabi wa yau mu baƙi da ranar yakin baƙi wal fujar da ranar yakin fujar al'awwal wa sani fujar al'ula wa sani wa yau mu bu'asu da ranar bu'asu wanda har a cikin buhari akwai wata kuyanga da take wakan yakin buhas din nan a wabuwa ahiru ayyami bayanihi shine karshen kwanuka tsakanin su wa fi yawmul fujar sani a ranan yakin fujar na biyu halafat quraiza wa nadir ala aus ala al hazarat sai banu quraiza bananin da banin nadir sai suka zama halifan ausu akan siyaki hazar jawa wa jara bainahum qitalun yaƙi ya faru tsakanin su su miya zalikar yau mu yau tijaru sani da ana kiran shi ranar yaƙin tijaru sani da sababu harbu yau mu ba'a shi kuma dalilin abin da ya haifar da yaƙin yaƙin ba'a wa anna ƙurai zata su ƙurai zawa wa nadir jaddadal tuhudu ma al'aus sun sabunta alkawari da aus alal muwazarata akan taimako wa tanasuru da gudunmuwa wasa kama amurhum suka kulla al'amarinsu wajaddu fi harbihim suka dage a yaƙoƙinsu wadda hada ma'am kaba'ilin min al-yahud kabilin yahuda suka shiga tare da su a gairu man zakarna banda wanda muka ambata walamma sami arbi zalika al-hazaraju yayin da hazarjiya suka ji wannan labarin jama'at wa hashadat wa arsalat kula fa'iha suka taru suka haɗa ƙarfi suka aika halifofinsu min ashja'i daga ashja'u wa juhaina da juhaina wa arsalat al-aus hulafa'iha su ma ausu suka aiko misali halifansu min muzaina wato abin da ake kira da hulafa a nan shine misali kamar sai a ce kamar da alfadarai da limanci akwai fada da ke tsakaninsu to sai anguwan iyar ce za su shiga ma alfadarai sai ka rauka sai ce za su shigan ma nan limanci saboda misali to shi ake kira hulafa ma'ana kulla taimakekeniya wane mu za mu haɗu da kabilan kaza ne mu su za mu taimaka wanda misali irin wannan halifancin khilafa din shi ya haifar da sanadiyan fatahu makkata a wanda misali lokacin da aka yi sulhu hudaybiya waɗannan suka ce misali suna tare da Quraisha wanda suka ce suna tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai su wanda suke tare da Quraisha sai suka yi ta'adda akan wanda suka ce suna tare da manzo Allah suka zalunce suka wuce gona da yake wanda wannan shi ya sababtar da misali fatahu makka a to wannan shi ake kira misali halku wanda ke faruwa tsakanin kabilun larabawa ana iya yi tsakanin kabila da kabila ana iya tsakanin daidaiwan mutane amma kuma ba ko ya zo gari ya zo gari misali suwa suka kauke shi suwa suka zama misali waliyansa wajen nemo masa aure in damuwarsu ya zo su ne in zai wani al'amari a gidansu zai wannan su ne ake kira misali kurafa kamar za a ga a can a baya misali kamar ko gidan gidan kona za a ga misali da yawan gidajen makota sun kai al'amuransu gidan saboda gidan ilimi ne ba wai akan cewa su ɗin sun fi su ba a saboda gida ne na ilimi mai tarihi sai suka kai al'amuran su gida to duk wanda ya zama misali sha'aninsa ilimansa a gida ake ya zama misali halittu su waɗannan mutane wannan wani al'ada ne wadda larabawa suke da shi sai yake cewa misali wa makasu arba'ina yawman suka yi zaman kwana arba'in ya tajahazuna lil harbi wal taqaw bi bu'asu misali suka yi shirin yaƙi da haɗuwa a cikin ba'asu wa hiya min amali kuraiza ita ba'as din ma'ana kaman wani anguwa ne daga marayan banu kuraiza wa ana da ausu uzairul fata'ibu walidu usaidu bin uzair akan shugaban ausu shine Fudair al-Kata'i wanda shine mahaifin Usaid bin Fudair Usaid bin Fudair dai ne daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda suke manzan Allah bai'a tun gabanin zuwan sa Madina wa alal hazaraj amru bin al-Uman al-Bayyadi akan su kuma shugaban hazaraj shine amru dan Uman al-Bayyadi wa ta'allafa Abdullah bin Ubay bin Salul fi man tabi'ahu an al-Hazaraj amma Abdullah dan Ubay dan Salul yana cikin wanda misali ya saba alkawari ko kuma ya tahallufi a cikin wanda suka yi mubaya da shi mahazarjiya wa talafa banu harisa bin haris banu harisa dan harisu kuma alal ausu da bisa ausu falammal ta kauke kitatalu kitalan shadida yayin da rundunonin nan guda biyu suka haɗu an yi gwabza matsanancin yaki a wa sabaru jami'an dukkan su kuma suka iya haƙuri summa innal ausu wajadat min as-silahi to sai ausu misali sai ta yi samu ta goma shi da makami fawallu munhazimina ko ko misali a in summa inna ausan wujidat min as-salah sai aka samu galaba akan ta dan karancin makami fawallu munhazimina sai suka bada baya suna abin ruguzawa ma'ana abin galaba akan su na hawa arid wata a katarnan arid falamma ra'a hudairu hazimatahum da kuderi ya ga misali karyewan dagansu baraka wada ana kadamahu bisinani rumhi sai ya duka ya soki kafansa da kunnin mashinsa wasaha ya fasa iwu ya ce wa akara ya sukansa ka akarar jamali ya suka da aka yi mai kamar sukan sukan sukan da ake ma a raƙumi wallahi la'uda hatta uqtalu ba zan dawo ba sai dai in an kashe ni fa in shi'tum ya mashar al-aus an taslimuni faf'alu in kun ga za ku bar ni shikenan ku bar ni fa azza fa adafu alayhi to daga nan sai tausayin shi kuma ya kama su sai suka yi baya wa qatala anhu ulamani min bani abdul ashhali wasu mazaje guda biyu matasa suka tsaya masa daga banu abdul ashali yuka lahuma mahmudu wa yazidu ibna khalifa da mahmudu da labiru wanda yazidu ƴaƴan khalifa hatta katala a suka yaki hatta kutila aka shi su wa qabala sahamul la yajri marra maji sai wani wani kibau kawai ya fuskanto ba san waye je ko shi ba a fa asaba amru bin al-uman al-bayyani ra'is al-hazraj tana zuwa ita wannan kibar sai ta fada ma amru dan numan da bayani wanda shine shugaban hazarijawa fa qatalahu ya kashe shi fa baina abdullahi bin ubay bin salul ya taraddadu rakiban qariban min ba'af a lokacin da abdullahi dan ubay bin salul yana kaiwa da komowa misali tsakanin wannan bu'af din ya tajassul ahbaru yana samo labarai iz sala alaihi bi amru bin numan katiran an ibaatin yamilu arba'ata rijalin sai ya ga cewa an ɗauko amur ɗan nu'man abin kashewa an lullube shi misali da mayafi mutum da sun ɗauko shi kama kana kana da hu kamar yadda dama ya kasance ya ce maka falamma ra'au kana zakka wa balal bagaya ya ce ka ya ɗanɗani musiban zalunci ma'ana kamar karin magana ne ko habaici sai yake cewa wani hazamatil hazarat to daga nan kuma hazarijiyawa sai misali sai ta samu karyewan daga kaga da ausu ne suka ruga da gudu to tun da misali shi nan ana nuna misali makida na yaki yadda shi baban usaid dan kudere yi wannan duka ma'ana shi ake kira makida na yaki to sannan kuma ta haifar mai da ɗani ido dan gashi misali yanzu hazima ya koma kan hazarat wada at fihim al ausu sala a su aus ka samu daman shimfiɗa makamansu a kansu fasaha sa'ihun mai farmata shi ma ya farmata ya mashar al'ausu ahsulu wala tahallu idwanukum ku kyautata kada ku wofintar da yan uwanku fa jaruhum khairun min jiwar sa'alibi ku kyautata makotaka da su irin makautakan yanyawa fantahu anhum walan yaslibuhum misali ku kasance kun tafi gabarin su walan yaslibuhum ba su salbe su ba wa'inda ma talabahum quraiza wan nadir to ba kowane ne musulmi ba sai ba quraiza da nadir wa hamalat al aus hudair majruhan aw suka dauki hudairu abin mikantarwa famata ya mutu wa aharkat al-ausu duwar al-hazarat ausu suka kona gidajen hazarjawa wa nahilahum da dabinan su fa ajara sa'ad bin ma'az al-ashali sai sa dan ma'az al-ashali misali ya makotantar a amwal bani salama yace a ayi hakuri shi yanzu shine wakilin dukiyar bani salama da haka ya ba su juwari wa naqiluhum wa duwaruhum da gidajensu jaza'an bima fa'alu lahu fi ra'ayi ma'ana zai musu sakayyan abin da ake musu lokacin faɗar ra'ayi da zakawan wanda mun musu shi a baya sai ke cewa wa nahaya wa nuji a yawma izin zubair bin iyas wa naji yawma izin wanda ya kira a wannan ranar shine zubair bin iyas bin badda sabit bin qais bin shammas al-hazraji a hazar fajaza'a nasiyatu wa dalaqahu a hazafu ya kama shi fajaza nasiyatu ya fizgo mafarfadansa wa dalaqahu ya sake shi wa zuyar yadin lati jazahu biya sabiti fil islam shine shi ma wannan abin da ya masa shi ma sabiti ya rama masa a cikin musulunci fi yomi bani quraiza ranan yakin bani quraiza ta ji ma'ana wannan na maka musulmi baya mantawa da alkhairi ko da alkhairin a kafirci aka yi masa kamar yadda mun sha wucewa yanzu Allah sallallahu ta'ala sallam mutane da dama sun mai halacci a kafirci amma a yanzu da musulunci ya zo yanzu Allah sallallahu ta'ala sallam ya musu mukafa inda daman ya fada man sana aminkumul ma'ruf fa kafi duk wanda ya maka alkhairi ka saka masa in ba ka da abin da za ka saka masa annabi ya ce ka kyautata masa addu'a lokaci yayi ko za mu yi shi masu kula da lokacin majin ba su aure illa ni ban san alhamdulillah